To bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun juya turmi na biyu wanda shine darasi na 14 kenan a darussan mu na littafin al-Jami' li akhlaqir rawi adab as-sami daga nan majalisin al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba rahimahullah a Northwest layout a birnin Kano a wannan safiya ta lahadi uku ga watan august daidai da tara ga watan safar hijira 447 uku kuma ga watan august 2025 wannan darasi na goma sha hudu kenan insha Allah wanda a ciki muna tattauna maganar da al'imamu alhafidul khadim al-baghdadi yake Allah ya gafarta masa game da hanyoyin jarabta malamai masu riwaya hanyoyin da malamai suke bi su jarabta masu riwaya don gane ingancin abin da suke faɗa ko rashin ingancinsa zuwa ga wanda suka danganta musu za mu tashi inda yake magana akan cewa malami mai riwaya ko da an tabbatar da baya ƙarya baya da'awar ya ji daga wani da bai ji daga gare shi ba kuma ya guje ma abubuwan da suke zubar da mutunci amma sai zama bayi da littafi a hannunsa to riwayar sa ba za ta karɓu ba har sai an gwada shi malamai sun shaida cewa abin da yake ruwaitowa daga haddasa abu ne mai kyau kuma da gaske ne ya koyi ilimin hadisi yana da tarihin koyon ilimin hadisi sannan kuma ya wahala wahala da ake sha wajen koyon ilimi kuma ya kiyaye ya haddace sannan kuma sai an gwada shi ta hanyar jujjuya hadisai a gani kamar a mishi jarabawa wadda a aikace ake yin ta zamu ji misalai na irin wannan jarabawa shine yace imtihanur rawi bi qalbil ahadith wa idkhaliha alayhi ana ma mai riwaya jarabawa ta hanyar jujjuya hadisai hadisin Abu Huraira a mai da shi makarantar Jabiru, hadisin Jabiru a mai da shi makarantar Aisha, hadisin Maliku a mai da shi makarantar Laifu, haka a jujjuya a yi kalbul a hadis don a ga iyawarsa. Kala da sana Abu Ali, Abul Husaini Ali ibn Muhammad ibn Abdullahi al-Mu'addal, kala haddasana Usman ibn Ahmad al-Daqqa, kala Qurya ala Muhammad ibn Ahmad ibn al-Bara, wa ana hadirun kala قال علي بن عبد الله المديني عن بهز بن عن بهز عن حماد ابن سلمة wato daga Bahaz daga Hammad ibn Salama qala yace kuntu aqlubu ala Thabit al-Bunani hadithahu wa kanu yaquluna al-qussas la yahfazuna yace ni ne na kasance inji Hammad ni ne nake jujjuya hadisai na shiga da su gun Thabit ibn Aslam al-Bunani saboda ana cewa al-Qussas masu wa'azin tirmi sune irin waɗannan ƴan aci barkatai din daga sunan sun cika gani wanda kowane shirme zaka ji a bakin su da iyakacin masu wa'azi a bakin kasuwa ne ko bakin badala ko bakin wani tasha haka su kaɗai ne ake cima al-Qussas amma yanzu kusan ko ina akwai su social media akwai su a masallatai a mumbarai a wuraren wa'azozi ko idan zaka yi samu ya danganta ga irin halin da mutum yake ne zaka ta mutum ne asalin shi ariyun anil ilm tumbur yake ilimi ne bai shi amma yana da baki ya dan haddace wasu abubuwa sama sama kuma yana da tsaurin ido yana da jur'a domin jur'a tana taimakawa sosai ko mai ilimi bai da tsaurin ido zai iya magana a gaban mutane wanda yake da jur'a idan shi ya bushe bai damu ba bai jin tsoron mutane bai jin kunya Allah shi kenan sai ta faɗa abin da ya ga dama ya ta kawo kisoshi wanda ya ji labari ko wanda aka gaya masa da sauransu to sai ce ma al-qussas yan yan hargado ne to yace dama ana cewa ba sada tukume ba wa kuntu aqulu li hadithi Anas kaifa haddathaka Abdurrahman ibn Abi Layla fa yaqulu la inna ma haddathanahu Anas yace sai na dauki hadisi na Anas sai in ce mishi gafarta malam wannan hadisin ba Abdurrahman da Abdullah ne ya gaya muku ba fa ya kulu la ya ce a inna ma haddathanahu Anas Anas ne ya gaya mana wa qul hadisi Abdurrahman ibn Abi Dada ko kuma sai dauki hadisi Abdurrahman da Abdullah sai ce kai fa haddasaka Anas wannan ba hadisin Anas bane fa ya kulu la inna ma haddathanahu Abdurrahman ibn Abi Dada saboda ya rike hadisan shi shi Sabit ibn Aslam al-Bunani yana riwaya daga Anas kuma yana riwaya daga Abdurrahman ibn Abi Dada to sai ina kokarin sai juya masa na ibn abilala sai ce daga anas ko ce a daga ibn abilala na anas sai ce daga ibn abilala ko ce a daga ya rike hadisin sa an tabbatar da cewa yana yana yana kan jadda ta hadda sabit ibn aslam al-bunani da haka suka tantance cewa lalle abin da yake faɗa ilimi ne kuma gaskiya ne wannan isnadi ne sahihi eh ibn al-madini ya rubuta shi a cikin kitabul ilal nashi da ibn abi hatim a cikin ajrhu ta'dib da mizzi a cikin tahzibul kamal da zahabi a cikin siyar da wasu su wa da sana abubakar al-barqani qala qara'atu ala muhammad ibn mahmud al-marwazi bima haddathakum muhammad ibn ali al-hafidi qala hadathana ziyad ibn yahya hadathana bahz ibn asad an hammad ibn salama qala Hamad da Salama ya ce, Ƙabaltu a haditha Ali, a haditha ala sabitin libunani falam yankali. Na kikkifa wa sabit wasu hadisai don in gwada shi bai shakin ba. Wa ƙabaltu ala abana ibn abi ayyashin fankala ba. Amma abana ibn abi ayyash da ne mashi da wannan jarabawan sai bai ci ba, sai rikici. Wannan ma riwaya ce sahihiya. قال أحمد قال أخبرنا أحمد ابن أبي جعفر حدثنا يوسف ابن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن عمرو الأقيلي قال حدثنا محمد ابن سعيد ابن بلج قال حدثنا عبد الرحمن ابن الحكم ابن بشير ابن سليمان قال سمعت بهذا وسأله حرمي عن أبان ابن أبي أياش أكتم بيشي جمد أبان أبان ابن أبي أياش فذكر عن شعبة قال سيتي دق شعبة كتبت حديث أنس عن الحسن نروت حديث حسن أنس دق حسن وحديث الحسن عن أنس لكم حديث الحسن دق أنس فدفعتها إليه فقرأها علي فقال حرمي بئس ما صنع وهذا يحل أنس دم مالك kusan ya zo na ƙasar basara kuma daga cikin mutanen da suke kusanci da shi akwai alhassan ibn abul hassan zai zama na cewa akwai hadisan da alhassan ya ji daga gare shi wanda shine asali riwayatu tabi'i an sahabi kuma wata rana shi ma alhassan albasari ya faɗo wasu maganganun da hadisan da ya ji daga wasu malamai wanda ana sai ji a gurin sa saboda haka sai aka jujjuya hadisan shine sai ya zo ya karanta aka gane iya abin da ya sani shine sai shi harami yake cewa amma ko ya halasta a yi haka shin ya halasta a dinga irin wannan wakaci waka samu din malamai su maganganu akan halascin haka ko rashin halascinsa idan da nufin jarabawa ne don gwaji kuma ba za a bar hadisan haka iya nan ba za a mai da su daidai yadda suke malamai suna ganin babu laifi yin haka kuma da idan ka zo kana ma ɗalibai jarabawa za ka iya kawo ayoyi a ce a jera su yadda suke ko ko a yi sa da dashi dashi a ce a ciki kaga ai sun saba yadda suke a alkurani amma yanzu wannan ana yi don a gwada gogewa yaran da iyawarsu da itikaninsu babu laifi idan an yi haka don a gwada iyawa mutane a sanda ake musu jarabawa faratu ala muhammad ibn abil qasim al-azraq an da'laj ibn ahmad قال اخبرنا احمد بن علي الابار قال سمعت مجاهدا وهو ابن موسى يقول دخلنا على عبد الرحمن ابن مهدي في بيتي mun shiga gun mara Abdurrahman ibn Mahdi a gidansa fadafa ilaihi yani harisan an-naqal sai harisu an-naqal ya mika masa rak'atan wata takarda fiha hadithun maqlubun a cikin ta akwai hadisin da aka jujjuya shi faja'ala yuhaddithuhu hatta kada an yafruga sai ya fara karanta mai hadisin har ya kusa ya gama thumma fatina sai malam rahman dan mahadi sai ya gane hadisin nan an juya shi fana qadahu sai ya yayyaga takarda farama bihi ya wurgi da takarda wa qala kadat wallahi tamdi kadat wallahi tamdi yace yaudarar da aka manta kusa ta kai labari an kusa yaudare ni wallahi Allah ya sa ya gane shi a amma shi wata rana da suka mai haka afon shu'uba wasu ɗalibai suka mai haka tashi ya tokari mutum ya ce ni za ka rena wa hankali ya kai mai duka tukunna ya tokare shi a kirji ce ni za ka zo nan kana mun wannan rashin kunya da kuka saba ka kiyaye wa da sanar kadi abul ala muhammad ibn ali al-wasiti samitu al-qadi aba abdullahi al-husayn ibn harun al-dabbi yaqulu samitu al-qadi aba al-hasan muhammad ibn salih al-hashimi yaqulu samitu aba al-abbas ibn uqda yaqulu kharaja ahmad ibn hanbal waya ibn ma'in wa ali ibn al-madini ila al-kufa wadannan manyan malamai ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a waya ibn ma'in imamu al-jarh wa ta'dil wa ali ibn al-madini wanda abokin sa ne ali ibn abdullah ibn al-madini wanda bukhari yake cewa mastasgartu nafsi amama ahadin mastasgartuha amama ali ibn al-madini babu inda na taba raina kaina irin raina kaina da ne a gaban malam ali ibn abdullah ibn al-madini yanzu suka fita ga baki dan su ila abu nu'aym abu nu'aymin wato al-fadl ibn dukayn ke suka fita zuwa gare shi za su koyi hadisi a gunsa fadallasa alayhi ibn ma'in arba'ata ahadis da suka je ya dan ma'in dama shine wancan da shu'uba ya abin nan da afwan da wannan ya kore shi a makarantar shi Abdurrazzaq akan irin wannan abu duk inda ya je sai an samu matsala da shi saboda shi kokarin shi kawai ya baya gwada malam to da ya je sai ya cusa mai wasu hadisai guda hudu falamma faragu rafasa ya ibn ma'inin hatta أقبله أقبله ثم قال أما أحمد فيمنعه ورأه من هذا وأما هذا يعني عليا فتحنيته فتحنيته فتحنيته يمنعه من ذلك وأما أنت فهذا من عملك قال يا هيا فكانت تلك الرفسة أحب إليه من كل شيء da suka shiga gun abu nu'aymin al-fadl bin dukain suka zauna aka bashi wasu hadisai ne guda goma ce a gaba tamar wannan hadisan muna da su ne muna so a duba mana su to a cikin shi akwai ya saka guda hudu wanda suka ya jujjuya su haka da ya kalla ya kalla sai ce to a ko cikin hukun nan da ya tashi ya kai mai tokari aka rike shi shine rafasahu ai harbi shine arrafas irin yadda jaki yake aka rike shi yana huce ce wallahi sai nayi maganin ka ni za ka yi wa rashin mutunci a garin nan na san ba ruwan Ahmad dan Hanbali mutumin kirki ne yaron kirki ne ba zai wannan amma Ahmad bin Hanbal fa yamna'uhu wa ra'uhu kaka tsantsan din shi ba zai bace wannan abu min haza wa amma haza wannan kuwa ya'ani aliyan wato Ali ibn al-Madini yace fatahanisuhu yamna'uhu min zalika shi kuma shi ma kawaicinsa ba zai bace wannan ba wa amma anta kai ya haya fara min amalika kai ne shakin da kai wannan yake kala ya haya yace fa kana tilkar rafasa wannan harin da yake mun ahabbu ilayya min kulli shay ta biya mun komai saboda yanzu na san mutkini ne ya gane ne har ya fushi ya bai wannan fada saboda ni abu na komai yayi to haka ya dan ma'ini ya tarjima da da malamai a wani lokaci in ya zo makaranta a ce ba za a yi kato ba sai ya tashi malamin ya ce in kuna son hadisi to ko a fita da shi haka za a yi kama kama a dauke shi a wurga shi a rufe kofar gidan saboda duk abin da ya ji sai ya ja ba da labari Allah ya kyauta wa idza kana rawi min ahli al-ahwa kin ya gama da magana akan mai riwaya wato wanda za a gwada shi a ga karfin hadda shi abu na gaba shine mai riwaya wanda yake cikin ma'abota san zuciya yan bid'a wal madhahib allati tukhalifu al haqqa da duk wata mazhaba da saba wa gaskiya lam yusma minhu ba a jin hadisin sa wa in urifa bi talabi wal hizz koda an san yana da ilimi kuma an san yana da tarihin koyon karatu dole a kiyaye shi malami ne dan kalakatu ko malami ne mu'tazila ko malami ne khawarij ko rafidi ko wani mai ta'awili na sifat ko wanda aka san shi da wani mummunan tafarki na yana bin zallatul ulama duk fatoyin shi marasa kyau ko yana bin da duk wani tafarki na bata wanda ya saba wa tafarkin gaskiya to ba a koyan karatu a gunshi sai a kyale mai katin shi domin karkaje garin koyan ilimin sa ya je ya zuba maka wata guba mafi karanci abin da malami dan bid'a zai sa maka shi zai sa maka shakku game da abin da kai imani da shi ko kuma ya samu ya maka rena malaman ahlus sunna saboda ka wannan sai ya kyale mai ilimin sa wannan ma kar ya ishe shi bakin ciki ya ishe shi damuwa a wannan shine tafarki madaidaici da ma game da ilimi ba a koyan karatu a gun mutumin da ya tabbata cewa dan bid'a ne batacce ne wannan kuma yana nufin hatta sauraron shi ba a sauraron shi musamman a wannan zamanin jama'a da cewa ba sai ka je inda mutum yake zaka yi sauraron shi ba za a biyo ka da abu za a saka shi a social media ko a saka shi a whatsapp ko a saka shi a YouTube da hinan ai ta da malmala akan shi to da kaga irin wannan fatar kawai wuce kar ka ɓata lokacinka da kwakwalwarka da datar ka a banza kuma ka je wata shubha ta makale maka ina daga cikin kuskuren da mu ɗalibai muke samu komai muna so sai mun ji domin kuskuren da wasu ƴan uwan mu ɗalibai wani wai sai ya sai ya share ce kaga wata magana banza to wani abun ta ya ganka da ka kyale ta kawai ba shi ka kawo mutane ta ba wani bai ganta a can isa an inda aka yi ta ba amma yanzu akan fejin ka zai gani cewa magana banza ce wataƙila kuma idan ya karanta ko ya saurara sai kuma ya ce kai da kace magana banza ce hasada kake kaga ya bi wancan shirma so da jama'a mu kiyaye kunnuwan mu daga jin maganganu na banza da da kuma zuwa gun malamai wanda suke wato ba abin saurare ba akwai yan bid'a da ake yi riwaya a wurin su kamar da muka ambata a baya sune yan bid'a wanda karatun kawai suke karantarwa ba sa rawaje bid'a su waɗanda kawai malami ne ba a san shi a matsayin ahlus sunna ba amma kuma ka je abin da yake cikin ilimi kawai zai karantar maka ba zai karkace daga wannan ilimin ba ba zai kokarin ya kawo maka wata mummunar fahimtarsa ba zai koya maka fiqhu ko nahwu ko sarfu ko balaga ko adab to wannan babu laifi ka karatu a gurin sa iya abin da ya sani kawai shi zai koya maka fi tarki sama'i min ahli al-ahwa'i wal bid'a ga magan da malamai suka yi game da tsoratarwa akan jin riwaya daga gun yan bid'a da masoya zuciya قال حدثنا أبو, أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأسبحان قال أخبرنا أبو عبد الله عفوا عبد الله ابن ابن الحسن ابن بندار المديني حدثنا أحمد ابن مهدي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أن ابن لهيئة أخبرنا أبو أخبرنا ابن لهيئة قال أخبرنا بخر بن سوادة حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن المظفر الحافظ حدثنا محمد ابن محمد ابن سليمان بن سويد ابن سعيد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري المقري عفوا عن سعيد ابن ابي ايوب عن بكر بن سوادة عن ابي سلمة عن ابي امية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث ne marfu'i kuma hadisi ne da yake ingantacce sananne a cikin hadisai wanda yana nan a cikin littafin ibn abdulbari alisti abu ya ruwaito shi da kuma cikin littafin shi aljami da akhlaqir rawi wa adabus sami da shi kanshi al-qadim al-bagdadi a cikin al-faqih wal mutafaqqih da kuma wasu malamai kamar ibn mubarak mun ji shi a cikin isnadin ya rubuta shi a cikin kitabuz zuhud haka nan tabarani a cikin mu'jam al-awsat haka abu nu'aymin a cikin bin al-ma'rifa da lalakai a cikin sharh usul itikadi ahlus sunnati wal jama'a dukkanin sun ruwaito shi za mu ga amma isnadin anan yadda yake isnadi ne wanda yake ainihin wato malamai sun yi magana akan cewa akwai irsali a cikinsa amma dai za mu ji wasu riwayoyi da za su karfafe shi wanda suke tabbatattu wanda suka zo a cikin ummahatu kutubul hadith annabi sallallahu alaihi wasallam yace min ashaqis sa'ati an yultamasa al-ilmu inda al-asagir na daga cikin alamun tashin alkiyama alamun kuso alkiyama kusanto alkiyama shine a waye gari mutane suna koyan ilimi inda al'asagir a gun ƙananan mutane to sai aka yi saɓani wajen fassara me ake nufi da ƙananan mutane shin ƙanana wurin shekaru ko ƙanana wurin ilimi ko ƙanana wurin dattaku ko ƙanana wurin bid'a to duka wannan zai iya ɗauka duk wanda yake shekarun shi ƙanana ne idan akwai wanda suka fi shekaru sun fi cancanta akwai ilimi a gurinsu sun bi cancantar limanci sun bi cancantar shugabanci ga hadisin kabbir kabbir ga hadisin albarkatu ma a kibariku to haka nan dan bid'a karamin mutum haka wanda yake da mummunan ɗabi'a kamar wanda zai dinga ashariya ko ya dinga cin mutuncin mutane ko ya dinga muzanta mutane shi ma karamin mutum haka wanda yake wato ilimin shi babu yawa bid'atuhu musja shi ma karami duk wannan sai daukan ma'anan asagir eh haka ruwaibida su ma duka asagir ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su za a zo waɗanda suke ar-rajulu tafe ko ya takallama an anil umuril amma duka wannan suna cikin ƙananan mutane domin ko da Hausa aka ce wani karamin mutum ne ba a nufin karamin jiki ko ƙananan shekaru kawai ana nufin ƙaramin mutunci wanda bai san mutunci ba ko za a ce kada ka aure a gidan ƙananan mutane ana nufin wanda ba su san mutunci ba to duk irin waɗannan daga cikin alamun tashin alkiyama su zama manya a cikin mutane wanda ba su da kirki ba su da mutunci su ne amma kuma shugabanni wanda zai iya zuwa cikin akan TV akan titi ya rawa ana kallon shi ko ya zagi ko ya asha ko ya busa sigari ko ya gaisa da mace a janaba duk kaga wannan hal ne na karanta to duk waɗannan ba su cancanci a koyi karatu a gusu ba ko ya zo ya ta albari cewa shi ya fi kowa iyawa shi ne kaza shi ya cancanta kaza amma a ƙarshen duniya za su zama waɗannan ana ta ziga su ana ta hilin ɗinsu ana cewa su ne su ne shiyu su ne a'imma su ne hufazu su ne kaza su ne kaza yana da gaskiya alamun tashin alkiyama da dama kuma duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce kaza alama tashin alkiyama ce to wannan kadai ya isa jarrahanta wannan abu sai in a cikin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wata falala ga wannan abu kaman cewa a ƙarshen tashin a ƙarshen rayuwa za a samu wasu mutane masu riko da sunna ƴan kaɗan waɗanda wato ba sa jin ba sa jin ba sa damuwa da wanda yake yake saba musu ko to kaga annabi ya yaba wa aikin su amma in ba haka ba da abin da za a ce alamun tashin alkiyama ne to zai zama cewa wani abu ne abun gujewa siffa ce ta zargi wa haddathana wa qara'tu ala ahmad ibn muhammad ibn ghalib ibn al-faqih an ibrahim ibn muhammad ibn yahya al-muzakki haddathana muhammad ibn ishaq al-thaqafi qala sami'tu mahmud ibn mahmud al-halabi yaqulu sami'tu aba salih mahbub ibn musa wa dhakara al-hadith an ibn al-mubarak fi ashat as-sa'a ya ambaci hadisin daga ibn mubarak game da magana akan alamun tashin alkiyama an yultamasa ilmu inda al-asagir cewa za a dinga koyan karatu a gun kananan mutane qala abu salih abu salih mahbub ibn musa kenan yace fa sa'altu ibn al-mubarak sai tambayi mal abdul dan mubarak man al-asagir su wane ne kananan mutane qala ahlul bid'i yace su ne yan bid'a wannan isnadi ne hasan al-imam al-barkani an yi tarjuma sa baya wannan wannan magana ta tabbata daga daga Ali dan Madini a littafinsa وحدثنا علي بن أبي علي المعدل قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن سليمان المخزومي عفوا المخرمي عفوا قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي حدثنا يوسف بن الفرج بكسا shine wancan garin ko a ce kas ko a ce kash gari ne a kasar farisa آه ثم حدثني إسحاق بن بهلول الأنباري قالوا جميعا يشدك النص أوكي نايس الله يقول سنة 28 ثم حدثني أبو نعيم الحلبي بحلب سنة 33 ثم حدثني إسحاق بن بهلول الأنباري قالوا جميعا وإنما لما لا شكرا أكو أبو نعيم الحلبي دا, دا يوسف ابن الفرج da kuma Ishaq ibn Buhlul dukkaninsu suka ce حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا ابن لهيئة قال سمعت شيخا من الخوارج تابا ناجي wani mutum cikin ɗan khawarija ɗan alƙalta da ya tuba wara ja'a ya dawo daga tarkiyan wannan addinin na ƙarya wa huwa yaqulu yana cewa inna hadhihi al-ahadith din wannan hadisai addini fanzuru amman ta'khuduna dinakum yace ku dinga tantance wa za ku koyi addini daga gurin shi fa inna kunna yace mu san da muke kalakata mun kasance idza hawaina amran idan wani abu ya ba mu sha'awa wata magana idan ta burge mu a sayyarnahu hadisan kawai sai mu mai da ta hadisi kaga wannan shaida ce daga ayyukan da ake cewa daga bakin mai ita eh wannan wannan isnadi ne wanda yake sahihi zuwa ga ibn lahiya al-imamu al-hakim ya rawaito wannan magana a cikin al-madkhal ila al-iklil da shi kan shi alkhatibu a cikin alkifaya da ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi a cikin kitabul mawdu'at al-kubra nashi qala akhbarana abu al-hasan ali ibn ahmad ibn ibrahim al-bazzaz bil basrati akhbarana yazid ibn isma'il al-khallal qala hadathana abu afi auf al-baruzi al-bazzuri حدثنا عبد الله بن ابي اميه قال حدثني حماد بن سلمه haddasani shaykhun lahum wani mutum nasu ya'anin rafida wato na 'yan shi'a masu zage sabbai taba wanda ya tuba ƙala ya ce kunna idan ta ma'ana mun kasance idan muka yi taro wasu hasanna shay'an muka ga wani abu ya burge mu ja'alnahu hadithan kawai sai a ce a kera mai isnadi kawai a ce annabi ne fa haka suke wannan gangancin haka suke wannan gangancin a cikin a cikin addinin su wannan ma yana cikin mawdu'at na Ibn Jawzi da littafin Lisanul Mizan na Ibn Hajar wa akhbarana al-Husayn afwan Abu al-Husayn Ahmad ibn Umara ibn Rawh an-Nahrawani biha an-Nahrawan kenan قال حدثنا طلحة بن أحمد بن الحسن الصوفي حدثنا محمد بن أحمد بن أبي مهزور قال سمعت أحمد ابن عبد الله يقول سمعت شعيب بن حرب يقول سمعت الثوري يقول من سمع من مبتدع duk wanda ya je ya koyi karatu a gun ɗan bid'a lam yanfa'ahu Allah bima sami'a za ga a cikin sunna Allah Allah bai sa ya amfana da wannan abu sai dai ya lalace garin jin karatu a gun ɗan bid'a babu abin da zaka tsira da shi sai dai lalacewa kaga cewa kai ma ka fara rena gaskiya ka fara rena malaman sunna ka fara wasu ta'awilace ta'awilace an ga haka da yawa aikace mutanen da aka san su da nagarta sai suka nuna wasu masu buɗaɗɗe zuciya ne bari su je su koyi karatu a gun wani ɗan bid'a kafin a ankara sai sai a ga sun lalace ko sun narke sun zama irin shi ko sun zama wasu baina baina baina suna wani tafi na ɗan hausa wa man safahu faqad naqada al-islam urwatan urwatan wanda duk yaje ya fara musafaha ba wai mujarrad yin musafaha ba su fara gaisawa su fara fira su fara zama su fara taro su fara hada lacca tare da juna da irin wannan kafin ka ankara zaka ga yana warware wato kullun musulunci kulli bayan kulli har sai an waye gari sai kaga shi ma kawai da shi da yan bid'an nan kusan san makalin wannan isnadi ne wanda yake kyakkyawa shi ne kyakkyawa kuma magana tana cikin littafin khatibu al-faqih al-mutafaqqih zuwa ga shi wannan malamin tarku sama mimman la ya'rifu ahkamar riwayati to banda kuma dan bid'a har ila yau yana tantance mana wato suwaye ba za a karbi riwayar su na gaba shine wanda bai san ilimin hadisi ba bayan kana mashhuran bis salahi wal ibada ko da mutumin kirki ne yana sallah yana azumi yana tilawa alqur'ani yana istighfari yana hailala an san shi mutumin kirki ne a cikin al'umma amma ba yi da itikani game da ilimin hadisi bai san hadisi ba kamar yadda ka san misali yanzu babu yadda za a yi dan kawai mutum yana yana yana yana yana kiran sallah angoku yana yana yana mutumin kirki sai ko a ce bari a dauki dukiyar mutane a danka mai kasuwanci a halin da iya ba kaga ba harkar shi bace wannan ko a sashi a cikin wani kwamiti na rabon gado alhalin bai da ilimin rabon gado kaga ba zai ba zai raba shi daidai ba wani babban attaji ya rasu ya rasu ana da musa za su raba gado sai a ce to a kira wannan da aka kullum an gama sallah bai fita masallaci sai yayi dukkanin azkar yana nafilfilin shi yana komai baya ma ba ma ajin murin shi ana hayaniya wannan kadai bai sai ba shi damar raba gado ba bai sai ba shi damar yin tafsiri ba bai sai ba shi damar shiga harkar ilimi ba sai in yana da ilimi tun asali shine wannan magana wato ilimi baya zama kawai a ce an gadon maka da shi don kawai an ga kana da halayen mutanen kirki sai in ka koye shi a aikace. Ƙala abu na Abu Hazim Ahmad Umar bin Ahmad al-Abduni ƙala haddasana Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad ibn al-Gitrif al-Abadi ƙala samitu Aba Khalifa ya'ani al-Jumahi يقول سميت أبي يقول سميت يحيى بن معين يقول لا يتي أرى هذا الأمر يا يتي على هذا الأمر يكتب من غير وجهه ويهمل عن غير أهله ya mun mai yana bayyana takaicinsa cewa naga an wayi gari fa wannan ilimi a yuhmalu ana kar yuktabu min ghairi wajhi ana rubuta shi daga inda ba nan ne fuskar shi ba wa yuhmalu an ghairi ahli kuma ana koya daga wanda ba masanin shi ba wato tun zamanin su an fara samun irin wannan takaddama da irin wannan tatakun zaki وحدثنا أحمد بن أبي جعفر قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق المتوثي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول إن لي لجارا بالبصرة ina da wani makwabci a garin Basra ma akadu uqaddimu alaihi albasrati ahada ina za a ci min waye mutumin kirki a garin Basra sai na fara ambata shi kafin na ambaci kowa law shahida indi ala falsaini aw tamrataini lam ajuz shahadatu amma da zai bada wata magana akan kwandala naira biyu kwandala guda biyu silalla biyu ko dabino guda biyu ba zan ashi shahadarsa saboda ariyu ne anil ilm bai da ilimi sauka ba zai ba da shaida akan abin da shafi ilimi ba ba zai ba da magana akan kan karatu wannan asarin yana nan a cikin mukaddima ta sayo muslim haka nan al'ijili ya kauta a cikin kitabu ko tarihu sikat wa haddasana abu sa'adin al-malini qala haddasana abdullahi ibn adi ibn adi babban malami qala haddasana abdullahi ibn muhammad ibn hayyan حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عون الرجاء يعني ابن حيوى آه أنه قال لرجل حدثنا كما تمالا قيامنا كرت ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان yace kar kuma ka bamu riwaya daga mutamawid shine wanda yake kasashe wanda ilimin shi bai kai ko ina ba ba a da in ba a da wato ba yi da masaniya wala ba'anin ko wanda yake zage-zage almutamawiji shine wanda wanda yake nuna cewa shi yafi kowa shi irin wani mai tawali'u ne da an gaishe kawai an ga wani karamin tabi'i haka shine mutamawij wanda abin nan shi kuma ko kuma ba'an wanda ya zo maka karatu zai ta zage-zage ya ta ashariya ya dinga magana da harshen da ba na mutanen kirki ba ballantana mutane da suke da alaka da ilimi وحدثنا محمد ابن جعفر بن علان الوراق قال حدثنا أبو الفتي محمد بن الحسين الأزدي قال حدثنا الحسن بن محمي ابن بهرام المخرمي حدثنا عبيد الله بن عمر الكواريري سمعت يا ابن سعيد القطان يقول يتي ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه fi man yantasibu ila alkhair wa zuhud babu mutanen da naga ƙarya ta yada a cikin su wato abinda bai inganta ba a ambata abinda bai da asali a sa musu a baki su bada labari babu kamar mutanen da suke dangantuwa zuwa ga alkhairi wato ayyukan alkhairi kenan da zuhud sufaye da ustazai da waɗanda suke wato sun suna ganin kowa kamar na kirki ne kamar da suke da kirki babu wanda ake saurin gaya masu zance na ƙarya kaji suna yada an bugo musu waya wani majhuli ko ta mujhuli ta gaya musu su faɗi magana ai ta cewa daga jin magana akwai nakara amma su wasu damu ba saboda su suna ganin wanda ya ba su labari kawai shi mutumin kirki ne kamar da su cikin mutanen kirki to haka za su ta ɗebo kowace mauƙuda suna yaɗawa a cikin mutane to za ka za ga irin waɗannan mutanen masu sauraron kowa masu jin magana daga gun kowa suna yawan faɗawa cikin wannan kurakuran ce wani babban jami'in gwamnati ne ya gaya musu ko wani jami'in tsaro ko wani ma'aikacin asibiti ko wani dan siyasa ko wata mata duk za ka ji wannan zantuka a bakin su saboda su a karankin kansu mutanen kirki ba sa ƙarya suna jin tsoron Allah gwargwadon hali suna kwatanta bauta Allah da su ɗauka cewa duk wani wanda zai ba su labari shi ma irin su ne waɗannan za ga su ko siya za su yi sa cuce su ko kasuwa suka je ana yawan cutar saboda duk abin da aka gaya musu suka ce tsakaninka da Allah malam kuɗin shi kenan a ce ga wata malam kudin shi kenan sai kawai siya ina zuwa gaba kuma sai gaba haka bane to irin waɗannan su a lahira ne suke da riba amma a duniya suna shan wahala ko mun gane amma a duniya suna shan wahala gaskiya to har a gurin hadisi watsi ake da hadisan su wa haddathana Muhammad ibn Hussein al-Qattan qala haddathana Abdullah ibn Ja'far ibn Dastawahi al-Farisi haddathana Yaqub ibn Sufyana al-Fasawi kenan حدثنا إبراهيم بن المنذر وحدثنا أبو نعيم الحافظ يا كون إسنادني إملاء أخبرنا علي بن هارون السمسار حدثنا جعفر الفريابي حدثني إبراهيم بن المنذر كاجا يا كارتيك يا إبراهيم بن المنذر حدثني معن بن عيسى قال كان مالك بن أنس يقول al-imam malik yana cewa la yu'khadhu al-ilmu min arba'atin ba a koyan karatu a gun ɗaya daga cikin mutane masu wannan sifa hudun wa yu'khadhu mimman siwa zalika duk wanda ya tsira daga wannan siffofin da za a faɗa guda hudu ana ɗauka hadisi a wurinsa na farko la ta'khud min safihin mu'linin bisafihi kar ka koyi hadisi akan agun wawa wanda wata shi ta bayyana wanda zai dinga magana ta barkwanci da sakarci da sakin baki maimakon mutum ya zo yana wa'azi ko yana karantarwa a natsu a yi kuka ko jiki ya sanyi sai ka ji ana ta ana ta shewa ana fito ana dariya ana cewa sai gari ya waye yan mata suna ta tafi to kaga wannan ba wa'azi bane wannan safihi ne wannan comedian ne jama'a mu gane wannan kaida domin sun yawa a gari to duk wanda yake haka ne abin da yake faɗa wannan ba ilimi bane ba daidai ba ne a bar mutane suna koyon karatu a gunsa musamman mata da yara da waɗanda ba su da nasibi a ilimi yana da saurin halakar da su wa in kana arwan nasi ko da yafi kowa yawan karatu ko da yafi kowa yawan ilimi yafi kowa karfin hadda yafi kowa yawan wa'azi wala ta'khudh min kadhabi kar ka koyi karatu a wanda yake makaryaci yakdhibu fi ahadisin nasi wanda aka saba jin akan labaran yau da gobe yana yin ƙarya in zai ba da labarin garinsu ya yi ƙarya labarin abokan shi labarin iyayen shi labarin inda ya karatu labarin abincin da ya ci labarin abin da ya mallaka sai ka ji ƙarya ƙarya kuma irin wanda bawashi ke cewa white lie ko bature ka yake cewa ko farar ƙarya wanda yanzu yanzu a gane ƙarya ce saboda akwai mutanen da suka san shi suka rayu da shi suka san asalin shi suka san gidansu da ya faɗa kawai da za su ji kunya da sun kuma gane shi da Allah ya ƙarya da malamin da yake to irin wannan ma ba malami bane idan jarraba zalika idza jurriba zalika alayhi idan aka gwada shi aka tabbatar cewa ƙarya yake wa mutane saboda zai iya yi wa annabi ƙarya ma kenan wa in kana la yutahamu an yakdhiba ala rasul ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam koda kuwa ba a tuhumar sa akan ba a taba ganewa annabi ƙarya ba amma dai yana da potential yana da yiwuwar yayi ƙarya to na biyu kenan ko wala man kana sahiba hawan sai kuma masoyin zuciya dan bid'a yad'u nasa ila hawahu yana kira mutane zuwa ga bid'arsa dole ringa cewa shehi wane ya ga annabi a zo a yi maulidi addini ne ko yana ƙaryata sufofin Allah ko yana ƙaryata sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana kaza duk irin waɗannan nau'o'in bidoyin to wannan ma ba ruwanka da shi ko farfesa ne na ilimi ba ruwanka da shi na uku kenan ko wala an shekhin lahu fadlun wa ibadatu ko ko mutumin kirki dattijan malami wanda yake da falala yake da alaman mutanen kirki ga ƙoƙarin ibada ga tilawa ga istighfari kullum yana jan carbinsa yana ta yana ta istighfari kullum yana nafilfil yana azumi litinin alhamis yana ta kuka yana karatun qur'ani idan kana la ya'rifu ma yuhaddith amma bai sa abin da yake faɗi ba mai ilimin hadisi tare da shi to wannan wannan shine na kudi shine mahallin shahid a wannan gaba qala ibrahim ibn al-mundir ibrahim dan mundir yake cewa mai riwaya daga Ma'an ibn Isa ke Ma'an ibn Isa yana cikin dalibai Imam Malik dama sai ce ma adri ma hadha fa zakartu hadha alhaditha li Mutarrif ibn Abdullah al-Yasari maulay Zaid ibn Aslam sai na ga mishi ce kaji abin da Malik ya ce fa qala ma adri ma hadha ce to ni dai ban san me wannan ba walakin ashhadu la sami'tu Malik ibn Anas yaqulu wato wato shi wannan da aka tambaya yanzu mutarif ibn abdullahi al-yasari abinda shi ibn mundir yaso yaso ya samu mutaba'a ne amma malamin shi ma'an ya gaya masa wannan sai ya tambayi wani ɗalibin makarantar maliku shine mutarif ibn abdullahi mun gane sai ya ce to gaskiya ni ban taba jin wannan kuma dan bai taba jin bai nufin ba fada ba amma sai ya ce laqad adraktu naji maliku na cewa laqad adraktu bi hadha al-balad ya'ni al-madinata mashiyakhatan na riski wasu malamai a garin Madina mashiyaka wasu dattawa lahum fadlun suna da mutunci wa salahun suna da nagarta wa ibadatun suna da yawan bauta Allah yuhaddithuna ma sami'tu suna bada hadisai ma sami'tu min wahidin minhum hadisan qat suna da falala suna da mutunci suna da suna da kula da ibada amma ban taba koyan komai a gun ɗaya daga cikin su ba kila sai aka ce walima ya aba abdullah gafata malam sai sa ku yi hadisi a wurin su ba kala sai ce lam yakunu ya arifuna ma yuhaddithuna ba su san abin da suke faɗi ba wallan bule hadisi yaqub ibn sufyan wannan lafazin na hadisin yaqub ibn sufyan ne inji shi al-imam al-hafiz al-baghdadi kenan khatib baghdadi to kaga wato in mutum bai da tarihin ilimi ba a san tarihin shi na ilimi ba za a koyi karatu a gunsa kai da makwatan taron nan ne kawai mutum ne bai samu wani gida sai ya mishi farin fenti ya sa mai suna ya sa gadaje ya sako farar riga lab ko shi ma zai zauna ce ya kafa asibitin kuɗi kuma mutane sai a bincika gaba ɗaya a tarihinsa ba a san ya taɓa yin karatun likita ko ungozo ma ko nasu don Allah wa zai dai ka mishi matan shi ba wanda zai yadda kai ƙarshe ma wata ɗin za a je a rubutun shi ne kawai ba a kama shi to haka kawai mutum ya gama yawon dande shi kawai sai zai kafa masallaci ko ya zai ce zai wa'azi ba yi da alaƙa da ilimi irin yanzu yadda misali haka ga a facebook kusan kowa sa baki yake a karatu yanzu kowa kawai tunda yana da yana da data yana da android kawai shike ne dauka shi ma zai yi magana akan musulunci ko ana so ko ba a so sai ya tsoma baki Allah ya kyauta sai na gaba karatu sama'i min du'afa ana tsoratarwa ana hani daga jin hadisi a wurin malamai masu rauni waɗanda ba su da ƙarfin ilimi idan kana rawi sahihar sama' da gaske aka samu mai riwaya wanda ya ji abun malam ghaira annahu mutasahilun fi riwaya amma a wajen koyon ilimin bai bai tsaya ya koya da kyau ba wa ma'rufun bil ghafla ya kasance yana da gafala yana da wauta da sakaci fasama'u minhu jaiz fa ya halasta aji da gare shi ghaira annahu makruh amma abin kyama ne wa yad'u fa haluhu bima zakarna a za a kuma raunata shi a ce mai rauni ne an yadda cewa ya ji tare da suwa ne amma a wajen jin shi bai rike bai da suka rike bai kware bai da suka kware bai goge bai da suka goge amma da gaske ne ya yi wannan makaranta to duk abin da za a ji a gun shi ya halasta a ji a wajen mutaba'at da shawahid tunda an tabbatar shi ma ɗalibin makarantar ne amma fa ba za a yi riko da shi kamar da aka riko da wancan ba malami ne yana da makarantar shi an san suwana da suwana sunan ɗaliban shi amma ga zakakuran ɗalibai da suka yi abin da ya koya musu kaga wannan su ne madogara amma wancan ba za a ƙaryata cewa ya ji ba amma duk abin da ya ce ya ji sai an gwada da na waɗannan don a tabbatar قال حدثنا الحسن ابن ابي بكر قال حدثنا احمد بن محمد بن عبد الله القطان حدثنا احمد بن علي الابار حدثنا نوح بن حبيب القومسي قال سمعت وكيئا يقول wailu lil muhaddith idza stada'afahu sahibu hadith yace bone ya tabbata ga malami idan wato ma'abota hadisi suka ce mishi mai rauni shikenan sun kashe shi zaka ga gaba daya al'amarin shi ya lalace komai na shi ya zama babu babu riba qala haddathana ahmad ibnu abi ja'far haddathana abdul wahhab ibn al-hasan ad-dimashqi haddathana biha ad-dimashqi kana haddathana abul jahmi ahmad ibn al-husayn ابن الطلاب حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال قال وكيء ويل للمحدث إذا إذا استضعفه أصحاب الحديث yace bane ya tabbata ga malami wanda bai gama shan wahalar koyon karatunsa amma yana zuwa kawai sai malami su ce ina salibul madini su su su su ya ibnu ma'in su ahmad ibnu hanbal su abu zur'a su bukhari kawai su ce ai mai rauni ne shikenan fa sun kashe shi kaga duk abin da ya koya zama wato kamar ya sha wahala ne gaban za قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي الحسن قال سمعت عمر ابن أحمد الوائد يقول سمعت أبي داود ابن أبي داود يقول سمعت أبي ناجي بابانا أبو داود السجساني كنا يقول سمعت مسدد ابن مسرهل كنا يقول سمعت يحيى ابن سعيد يقول إن كنا إذا استضعفنا محدثا أكلناه وإذا استضعفنا أكلنا yace mun kan idan muka cewa da mai rauni ne shikenan mun cinye shi wato mun gama da shi shi ma hakan ya ci ma da rauni shi ma ya gama da wadda sana ahmad ibn muhammad ibn ahmad al-mujhiz قال حدثني عبد الرحمن ابن عمر الحافظ بدمشق من لفظه أخبرنا علي بن عمد المقابري البغدادي قال حدثنا بشر بن موسى قال سميت يحيى بن معين يقول ويل للمحدث إن استدعفه أصحاب الحديث بني يا تبتا غمي حديثي وند malamai suka ce mai rauni ne قلت له يعملون به ماذا فيا ذاسي دشي قال إن كان كذوبا saraku kutuba wa afsadu hadisu idan ya zama mai ƙarya ne to sai su zo su kwashe littafan shi sai su ɓata hadisan so duk inda ya je ka a karɓa wa habasuhu wa huwa haziqun haqinun hatta ya akhudhahu al-hasab fa yaqtuluhu sharra qatlatin to yace haka za su tare shi wato wa huwa haqinun jinin shi yana tare wato haka za su ta same bakin ciki da damuwa iri daban-daban har su kashe shi mugun kisa ba wai kisa na coka mashi makami ba a kisa na damuwa wayin kana zakaran fahalan istada'afahu dan ya zama shi ma namiji ne bujimi shi ma sai sai nemo ya laluba cikin sirrata wanda zai rawanta wa kanu baina amrihi wa nahyi su zama tsakanin yin sa da barinsa qultu kaifa yakunu zalika nace ban gane ba kala ya arifu ma ya khruju min ra'si in kana so ya zama na cewa sai abin da kace za su yi sai abin da kace su bari za su bari ka san abin da ke fita daga kanka wato su kwankwasa ka su ji cewa kai ma ba kan walla sabon to sanan ne kawai sallama maka wa yakunu hadha sha'anu sana'atu ka da wannan harka hadisi zama shine sana'arka shine cinka da shanka shine yau da gobanka har ka iya to an ne kawai malaman hadisi da ɗaliban shi za su salama maka sai su zama duk abin da kace su yi in kace zo tsakar dare za su in kace su tsaya sai ka tashi bacci za su tsaya amma samita aba bakari ne hudhali kaifa yaqulu qala liz-zuhri ayujibuka al-hadith qultu na'am qala amma innahu yu'jibu dhukura ar-rijali wa yakrahuhu mu'annithuhum yace baka ji abinda wato Abubakar Hudhali yace bin nan zuhuri ya ce masa har hadisi nana burge ka yace yace yawa dama tana burge mazaje ne cikin mazaje mazaje na gaske sannan kuma tana tana tana tana zama abin kyama a gun mata maza amma zukur rijal fa hum alladhina yatlubuna alhadith wal ilma wa arafu qadara mazaje na gaske su ne wanda su nemi ilimin hadisi da kuma sun san mutuncinsa sun san alkadarinsa kuma sun iya shi wa amma mu'annisuhum فهم هؤلاء الذين يقولون ايش نعمل بالحديث وندعو القرآن ما تامزا shine masu cewa mu ina ruwan da wani hadisi babban qur'ani mu kama hadisi dan kalaka take wannan wannan idan na kalaka saboda rauni sun ga hadisi ba za su iya ba kowa duk abin da ya kasa iya sai ya ce kada Allah ya shirin tsaya na wani bata lokacin akan hadisi aw ma alimu anna sunnata taqdi ala alkitabi su ba san cewa sunna ita ce take sharhin Qur'ani ba aslahahumullahu wa iyyakum aslahanallahu wa iyyakum wa iyyahum Allah ubangiji ka shirye su ma ka shirye mu kana ganin bari mu dakata anan ko sai Allah ya kai mu kuma wani wani watan kenan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi